أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أوام أسكلم بسورارم ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu na 237 kamar da 'yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafin farko littafin دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب مع الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمه الله جميع المسلمين للتافي نبي للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي so, a darasin da muka tsaya mun tsaya ne a cikin suratul taghabun a cikin waɗannan littattafai guda biyu a cikin littafin asidatul qur'an al-majid a mas'ala ta dubu da ɗari ɗaya da biyu sai lokaci ya mana halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan mas'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makonmu da mu da ku gaba daya malin ya ce a mas'ala ta 2,102 fa'in ƙila idan an ka ce ƙaunuhu ta'ala fatar Allah subhanahu wata'ala wata wallau kafirai sun juya sun ba da baya wasu Allah Allah kuma ya wadata da su malin ya ce to yuhimu irin wannan bayani da nasu ya zo da shi haka ayoyi jere kalmomi jere ne ke son da ce yuhimu yana sawar mutum ya sa tsammanin cewa wujudar tawalli cewa samun juyawar kafirai wal istighna da wadata ma'an tare ba da maji rusulihim ilaihim bayan manzanni sun zo musu kenan da aka ce sun juya sun ba da baya Allah kuma ya wadata da su to wani sai sa tsammanin Allah bai wadatu da su ba sai lokacin da suka juya suka bada baya bayan manzanni sun zo sun yi musu da'awa sun kira su sun bada baya sannan da Allah ya wadata da su malam yace to wallahu ta'ala lam yuzal ghaniyan Allah bai gushi ba mawadaci na can da ma mawadaci na kuma a yanzu ma mawadaci na a gaban ma mawadaci ne yace to kunna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi wa zahara istighna'u Allah ta'ala an imanihim bayan sun kafirce sai ya bayyana qarara wadato Allah ga imanin su wa ibadatihim da kuma ibadarsu haythu lam yulji'uhum ila al-iman domin Allah bai cilastar da su zuwa ga imani wa lam yattarrahum ilayhi kuma Allah bai cilastar da su ba ya kyautar da su zuwa ga imani ma qudratihi ta'ala ala zalika tare da cewa yana da iko akan haka sai bar su domin da'a mai da'a ba ta amfanin Allah sabon mai sabo baya cutar da Allah to wannan shi ne abinda ake son a ce mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1103 malin yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce wa man yu'min billah duk wanda ya imani da Allah yahdi qalba ba yahdi qalbahu bane domin nan yahdi jawabi ne na wato sharati kina sai zaman to majzubi ne bi hasfi harfin illa ba a cewa man yu'min billahi yahdi qalba a a yahdi qalba haka yake suratul taghabun aya ta 11 yace to ma'a annal hidayata sabiqatun al iman ba an ce duk wanda ya imani da Allah Allah zai shirya da zuciyarsa alhali ko malam yace ita shari'a ta gabaci imani an gane ko domin sai ka shirya na sannan kake zama mai imani li'annahu yace domin laula sabaqul hidaya in ba dan da shari'a ta gabata ba lawa lama wujida al-iman da ba a samu imani ba yace to kulna zamu ce laysal murad bai kasance abinda ake nufi ba ya hadi qalbahu lil iman Allah zai shiryar da zuciyar shi zuwa ga imani ba haka ake nufi ba balil murad abinda ake nufi ya hadi qalbahu lil yaqin Allah zai shiryar da zuciyar mutum zuwa ga yaqini tabbata kenan inda nuzulil masa'ib lokacin da musiba za ta sauko fa ya'lam sai ya san cewa anna ma asabahu abinda ya shafe shi ko ya same shi lam yakun li yukhti'ahu ba zai kuskuren sa ba wama akhta'ahu abinda ya kuskuren sa lam yakun li yusibahu kuma zai same shi ba gani ko الثاني ودسو malamai sun kace ya hadi qalbahu lirida Allah zai shiryar da zuciyar shi ne nan ba shiriya ta imani ba shiriya ta yarda wa taslimi da miƙa wuya inda nuzulil masa'ib lokacin da musiba ta zo domin waɗansu za ka so matsayin musulmi amma in musiba ta zo musu sai kaga masu fitar daga cikin hayyacin su kamar dai ba masu imani ba amsa ta uku dan su malamai suka ce ya hadi qalbahu Allah zai shiryar da zuciyar shi lil istirja'i zuwa ga istirja daga istirja ne shine ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inda nuzulil masa'ib a lokacin da musiba ta zo wa huwa an yaqul gashi nan malam ya fassara ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un arabi'u wadansu malamai suka ce ya hadi qalbahu abinda ake nufi da Allah zai shirye da zuciyarsa ay yaj'alhu mimman idza tuliya sabar za a sanya shi wanda idan an jarbe shi zai yi hakuri wa idza un'ima alaihi shakara an gane ko idan an kai mishi ni'ima zai gode ma Allah ba zai yi tun kafu ba ko alfahari ko ya zalunci wa idza zulima ghafara idan an zalunce shi zai gafarta amsa ta biyar waɗansu sun kace alhamis kenan ya hadi qalbahu Allah zai shiryar da zuciyarsa ana nufin littiba'i sunna duk wanda ya yi imani da Allah Allah zai shirya shi zuwa gaban sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam idan sahha imanuhu idan imaninsa ya inganta shi yasa bin sunna ingantatta ta manzo sallallahu alaihi wasallam akan fahimta ta magabata shine hanya ta tsira a duniya da lahira wa qur'a malin yace an karanta yahda ba yahdi ba yahda qalbahu yace bi fathi dali sai ayi madalun fatha wa bil hamzati da kuma al hamza min al huduwi an gane ko huduwi al hamza ce karshe hudu'i ne shine kuma wato abu ya tafi a abin nan wahuwa sukun shine natsuwa ya an ce hada'a shine abu ya kwanta ko ko hada'a shine wato natsuwa yace tufa ma'anahu abinda ake nufi wa man yu'min billah wanda ya imani da Allah imanin khalisan imani tataccen imani yaskun qalbuhu zuciyar shi ta samu natsuwa wa yatma'in kuma zai samu natsuwa da tabbata inda nuzulil masa'ib a lokacin da musiba ta sabko wal mihani da kuma jarabobi jam'i na al-mihna an gane ko da ha karbi domin an ce almihna da ha babba kuma yana nufin wato aiki kamar irin aiki akan gana hannu ko kuma aikin da ka saba sai a ce almihan da ha babba yana nufin ayyuka kenan na musamman da ayyukan hannu ya ce to wala ya jiza'u ba zai yi raki ba wa ya kalaku ya damu idan musiba ta zo to dai malamai sun yi fassara nan hidaya ba irin waccan hidaya ba ce ta a ce a shirya da kai ka shiga musulunci a'a hidaya ce ta ashir da kai zuwa ga wani abu domin hidaya ma'ana ta shiriya tana da ma'anoni daban-daban wannan shi ne abinda malam ya kawo a cikin wato wannan littafin nasa amma idan muka koma cikin littafin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab a mas'ala ta 190 malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fattaqullaha kulli tsoron Allah mastata'tum iya gurgudun ikon yace to taqaddama ya gabata raf'ul ishkal yadda za a dauke rikitarwa bainahu tsakanin wannan nassi wa bain qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wata'ala ittaqullaha inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa jisru Allah haqqa tuqatihi matuqayya gurgudun jin tsoron Allah suratu ali imran aya ta 102 an gane ko fi surati ali imran kenan aya ta 102 yace to fi surati ali imran in jimala to mai tahqiqin wannan littafi wannan tab'a da take a hannuna ta Ahmad wanda ya tahqiqin shi Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi yace to adiba sai kaga ya kawo number 1 ya ce ka ɗibi wannan mas'ala mas'ala ta 45 a cikin wannan littafi to wannan ke nan eh to shi ne malin bayanin da waɗansu ka tafi cewa ita haqqa tuqatihi wadda ta shafi ta ce fattaqullaha mastata'tum an gane ko to wannan sai an tafi akan ra'ayin waɗanda sun ka ce wannan sura madaniya ce domin suratul al-imran madaniya ce to idan ya zamanto kuma ko da mun ɗauki cewa suratul taghabun madaniya ce sai in ya tabbata cewa wato suratul ali imran ta riga suratul taghabun sabka sai a ce to wannan aya ta shafe abin da ke cikin suratul taghabun domin daga cikin sharuɗan shafewa ya zamanto wanda zai zo ƙarshe shine zai shafe hukuncin nassin da ya gabata wannan shine abin da zamu iya wato faɗa eh ko kuma koda dai suratul ali imran ta riga wato suratul taghabun sabka ya zama to ita wannan aya yana yiwa a ce misali ko da a ce suratul taghabun ta riga suratul ali imran sabka misali in ma mun dauki haka to ya zama to ga ayar ita bata sabka ba tare da surar daga bayani ta sabka to akan haka sai a ce ta shafe ta in ba haka ba to sai dai a ce wannan aya ta cikin suratul taghabun ba shafe hukuncin in makkiya ce ma'ana in mun ɗauki waɗanda suka ɗauki cewa suratul taghabun makkiya ce to sai in mun ce wannan aya ita ma ta sauka ne a madina ita kadai a bayan sauka suratul ali imran sannan mu ce ta shafe ta ko kuma ce a'a wannan bayani ne fattaqullaha mastata'tu min matsayin bayani da haqqa tuqatihi domin dan adam la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha kenan fattaqullaha mastata'tum ta yi bayanin irin yadda ake son a ji tsoron Allah shi ko bayani yana yiwa ya gabata kafin ma ayar da za a bayyana ta zo domin in ta zo ba sai kun samu ishkali ba sabanin annasu shi nasu dole sai wanda zai shafi wanda za a shafi ya sabka sannan wanda zai shafi ya zo baya amma wajen bayani wannan babu matsala nasu wanda zai bayani karar sai ya sabka wanda ya zo dunkule daga baya yana iya zuwa haka ne dai malamai suka yi bayani kadiba cikin kadiba cikin muqaddima ta wato atwa'ul bayan في إيضاح القرآن بالقرآن الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي يا كاو قائلون البيان kuma mukaddima ce tana da kyau yana da kyau a karantar da ita saboda mutane su fahimci mutane su fahimci abin da ya shafi yadda ake tafsirin alkur'ani kenan da alkur'ani ka'idodi ne masu muhimmanci kuma akwai littattafai da dama musamman fusulun fi usulin tafsir na ustadun doktor musa'id al-tayyar sannan kuma misali kamar dirasatun fi usul tafsir na ustad dr kabir yunusa na kano kenan da professor na tafsiri da ke kano akwai da littattafai na tafsiri amma dai waɗannan da ya kuma da at-tahrir fi usul tafsir idan ɗalibi ya nemi waɗannan zai iya samun fahimtar abinda ake son a ci insha Allah ta'ala to don haka dai ya kamata mutum ya karanta ƙa'irudi na usulun tafsir ba haka ne mutum zai yin tafsiri ba irin yadda ya ga dama yan uwa musulmi wannan shine wannan shine karshen abin da ya kawo suratul taqabun kenan bayani da suratul taqabun a cikin wannan littattafai guda biyu kuma at-taqwa tsoron Allah mawdu'i ne wanda akwai ayoyi daban-daban sifofin masu takawa ayyukan masu takawa me ake nufi da takawa a larabci me ake nufi da takawa a cikin addinin musulunci wasiya ce takawa ga Allah zuwa ga bayansa da kuma muminai da kuma wato magabadin da al'ummomin da suka gabata da kuma wannan al'umma ta ƙarshe da dai kuma fa'idodin takawa a duniya da lahira duka abubuwa ne waɗanda maudu'i ne wanda yake da faɗi za a iya bayani kan shi wajen khutba da tafsiri da muhawarat abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske to yan uwa musulmi nan muka zo karshen bayanin da zamu kawo a cikin suratu at-taghabun yanzu insha Allah ta'ala za mu shiga ne a cikin wato suratu wato at-talaq an gane ko to a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi in ka ga suratu at-talaq in ka diba number 1 za ka ga mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi ya kawo bayani daga Sheikh Ibn Ashur cewa sha'at tasmiyatuha kenan ta yaɗu shine sha'a da ainun wato ya yaɗu a cikin alqur'ani da kuma littafan tafsiri da littafan sunna suratul talaq an gane kenan wannan shine sunanta to yace yace to amma shi dai bai ga walam tarid tasmiyatuha bi hada kenan wannan sunan bai zo ba tarid daga warar ne kenan a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ko mausumin bil qabul wanda za a sifanta shi da yarda in ji shi ibnu ashuri an ce mausumin daga abinda za a sifanta kenan ba a sifanta shi da yarda kenan shi a fahimtar sa bai ga wani nassi ba hadisi ingantacce shine abin da yake nuna mausumin bil qabul yace amma mai al-itqan fi ulumil qur'an ya faɗa daga abdullahi bin mas'ud ya kira ta suratul nisa'i al-qusra an gane ko yanci al-qusra shine wato gajeruwar sura ta suratul nisa'i akwai suratul nisa'i a tula kenan mai tsawo ita ce suratul nisa'i waccan al-qusra kuma gajeruwa dan ba a cewa al-kubra babba as-sughra kuma karama saboda ka asas manufin qur'ani akwai karami akwai babba duk da yake waɗansu nasoshi ko waɗansu surori ko waɗansu ayoyi ya tabbata cewa wato ma'anarsu tana da ma'ana suna da lada mai yawa kwarai da gaske na fata an fahimci ne to nan sai a ce wannan tafdirkin shi saboda nasi wato ya tabbatar da shi kenan an gane ko to alƙusrakin nan ana nufin gajeruwa kakka zo ka ce sura kaza karama ce kenan wani sa tsammanin cin qur'ani akwai babba akwai wanda ba babba ba ko an ce wannan sura tana da falala ta fi sauran surori ko aya sai an samu nassi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma akwai wani malami da littafi fada'il suwar wa ayatul qur'an muhammad rizqi tarhoni ya yana ad-da'ifa da as-sahiha to in ka samu daina as-sahiha kaga ka rike na ad-da'ifa din ina ganin shi ba a buga shi ba amma dai na san dai za su buga shi insha Allah ta'ala to yace to wannan suratul nisa'il qusra shi yasa ake cewa qisaru suwar malami ba su cewa sigaru suwar surori waɗanda suke gajejjeru don ka a ce sigara wani ce ya samu shubha wadda zai yi ya ce to wannan shi yasa an karu daga abinda imam bukhari ya ruwaito da wani sa daga malik dan amir ya ce mun kasance inda abdullahi bin mas'ud an gane ko sai an ka ambaci fa zukira inda hu annal hamil mutawaffa anha ta'taddu aqsal ajlaini kina an faɗa cewa mace wadda adda ciki za ta yi idda ne da mafi nisan ajali biyu na idda an gane ko kenan mace ce tana da ciki kuma sai mijinta ya mutu kaga yanzu idda biyu sun shiga cikin juna shine ake kira ta dakhulul udad yace to kenan an ka ce za ta yi idda ne da idda mafi tsawo ay ajlu wad'il hamli kenan za ta yi idda ne da saukar cikinta wato haihuwa kenan in kana aksara min arba'ati ashhurin wa ashra in cikin ne yafi tsawo da wata hudu da kwana goma wa ajlu arba'ati ashhurin wa ashar ko kuma ta yi wata hudu da kwana goma an gane ko kiran wanne ne za ta yi ya ce tufa kala a taj'aluna alaiha taglif ya ce sai ku sanya mata tsanani wala taj'aluna alaiha ruksa ba kwa sanya mata wato sauki fa nazalat suratul nisa al-qusra sai suratul nisa al-qusra ta sabka ba al-qasriyuna ba qusra ne ina ganin babu iyan ya'un amma an sa su ba da tula bayan mafi tsawo wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna kinan ya tabbata gashi nan an kira ta suratul nisa wato al-qusra to to suratul talaq dai tunda sahabbai kuma sun kai ittifaki an kasa shi babu wani iskali tunda sahabbai ne sun kai da an kasa shi wanga magana guda ce aka kawo cewa sunanta ya tabbata a suratul nisa al-qusra to don haka ittifakin sahabbai rubuta sunanta cikin alqur'ani ya isa da manto hujja kinan wanga magana da Sheikh Ibn Ashur ya kawo kamar magana ce wadda tana bukatar a dan ce wani abu akan ta to almuhimmu dai mace idan ta tadda bi aqsal ajlaini ita kawai mace wadda adda ciki ai kawai ana jiran ta haihu ne in mijinta ya mutu yanzu bayan awa ɗaya ta haihu ta ƙara idda shikenan babu matsala in akwai mai so tana so sai a kawo sadaki a daura aure magana ta ƙari ba a ci rashin imani ne a shari'a ta yarda da wannan yawan su tana iya aure sai dai daga baya sai a duba a ga abin da ya dace duk da yake na san dai ga al'ada dai mun san irin wannan ba a yin shi tunda ana buƙatar a ce a yi a ƙara alhinin mamaci kuma yan akwai zancen rabon gado a yi zancen rabon gado sannan in ta ƙare idda ga jinjiri tare da ita ta ƙare dai abin da nake cewa abin da ta ɗan samu jinjiri ya ɗan abin nan ko da dai ta kare dan kwanaki ne guda 40 dai a ga jikinta ya dan kama karfi sannan a daura aure wannan shi da abin da al'ada ta bayar amma a shar'anci ba abin da ya hana daura auren ko da mata zauna gidansu ne kafin a kai ta gidan mijinta wannan shi ne abin da wato za mu iya cewa babu ne dai mai faɗi ta dakhulul wato al'idat kenan to mas'alar da zamu tashi akan ta ta farko mas'ala ce ta 1104 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid ya ce fa'in ƙila idan an ka ce kai faƙala ta'ala ya aka yi Allah ce ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi idan tsallaktumun nisa idan kun ka saki mata ina fi yana karantawa ya ayyuhan nabiyu yace to afrad al-khitab awwalan Allah ya fara magana da mutum ɗaya shine afrad kenan thumma jama'ahu thaniyan sannan kuma sai mai da shi jam'i shi tunda ya ce ya ayyuhan nabiyyu kaga guda bai ce ya ayyuhal anbiya ba ko ya ayyuhan nabiyuna an gane ko sai ce idza tallaqtumun nisaa bai ce idza tallaqtan nisaa ba yace to kullana zamu ce afrad subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam awwalan bil khitabi kenan na farko Allah yake bance manzo da magana shi kadai لأنه إمام أمته دومين شين الإمام شوغبان الأمة سا وقدوتهم كما أبن كويسو إظهارا دان الله يبين لتقدمه دقبات سا ورياسته دكما شوغبان سا رياسته كنا الرئاسة وأنه شي وحده شي كري في حكم كلهم ينا مسعين حكم دكا الأمة سا وساد مسد جميعهم ينا توشي دك إن za su tushewa ma'ana duk abin da ya shafe shi na hukunci ya shafe su an gane ko to sannan kuma idan an kamar da al'ummarsa gefe aka mai da shi gefe to irin ladar da al'ummarsa za ta samu irin matsayin da za ta samu gaba shi irin matsayin da zai samu gaba domin duk wanda ya shiga addini cikin wannan al'umma duk abin da za ka yi na alkhairi shi yana da kamishin a ciki daidai irin abin da al'ummarsa ta aikata shi za a bashi kenan ko kaga kenan shi matsayin al'ummarsa yake an gane ko kenan daidai ladar da al'umma su samu daidai ladar da zai samu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to athani nabiyu anna ma'anahu abinda ake nufi ya ayyuhan nabiyyu wasu ka ce abinda ake nufi ya kai annabi qul li ummatika kace ma al'ummaka idza tallaqtumun nisa in kun ka saki mata kina sai da mantunan al'umma ake nufi ba laifi dai hukuncin saki bai bambanta tsakanin manzo da al'ummarsa hukuncin aure ne yake bambanta idan an keɓance manzo da auren mata fiye da hudu sabanin al'ummarsa amma sauran bayani kuma babu wani matsala wajen saki in mazo ya saki sakinsa shi ma saki ne to wannan shi daidai kuma wannan ka'ida ce usuliya yan an umarci manzo al'ummarsa ta shiga ciki sai an samu dalilin da ya keɓe ta yan an umarci al'ummarsa shi ma ya shiga ciki sai an samu dalilin da ya keɓe shi to wannan shi daidai idan muka zo kuma a cikin littafin دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب شيما قرشن wannan aya a mas'ala ta 191 ya kawo wannan mas'ala yake cewa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi al-aya suratul talaq yace to zahirun zahirina in ji malam fi khusus al-khitab bihi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa wannan bayani yake bantar da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to wa qawluhu fatar Allah idza tallaqtumun nisaa in kun ka saki mata fa talliquhunna ku sake su li iddatihinna zuwa ga wato lokacin iddarsu kinan la mutana irmantu nan litawqiti an gane ko tawqiti ma'ana kinan ta lokaci ce nuna lokaci da dai sauransu malamai sun yi bayani da billah mutana dukan ma'ana ya kai ma'ana kusan 30 a cikin yaren larabci ka duba cikin wani littafi mafatihut tafsir na ustad dr ahmad sa'ad al-khatib na inda bayanin lamun kaga bayanan da ya kawo an gane ko ya ce to al'aya ya tabi khilafu zalika wannan yana nuna cewa kinan wannan magana ba ta ke banta ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da an ka ce tallaqtu fa talliqu ba a ce fa talliqhunna ya ce to wal jawabu amsa huwa ma taqaddama shine abin da ya gabata muharraran wanda an tantance shi fi suratul rum a cikin suratul rum yace min anna al khitab al khas bin nabi sallallahu alaihi wasallam magani magana wadda an ka juya zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama ake bance hukmuhu amun hukuncin ta ya shafi dukkan al'umma li jami'il ummati ga dukkan al'umma sai an samu dalilin da yake bance ta ina fata an fahimce ni wannan shi ne abinda wato malam ya kawo a gurguje mai tahqiqin wannan littafi da yace fi suratul rum a wannan taba'a da take hannuna in ka diba Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi na inda an kasa suratul rum sai ce kadiba number 1 ka dibi mas'ala ta 139 a cikin wannan littafi shine abinda wato ya kawo kenan to madalla idan muka je a cikin zamu dawo a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha a mas'ala ta 1105 yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ya ce wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allahu makhrajan Allah zai sanya mishi mafita wa yarzuquhu Allah zai arzita shi min haythu la yahtasib ta inda bai sa tsammani ba yace to wa nahnu muna gani mu nara kaseeran min al-atqiya muna ganin da yawa daga cikin masu tsoron Allah mudayyakan alaihim rizquhum an wato kuntata musu arzikin su to in an ce ana gani shi mai tsoron Allah ya Allah ya san shi ana dai ganin alama waɗanda ake kyautata masu tun suna tsoron Allah yace to kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi ya ji Allahu makhlasan Allah zai sanya mishi wato matsirata abinda zai tsame shi min humumin duniya daga bakin ciki damuwa ta duniya wal akhirati da ta lahira wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ce an gane ko makhrajan min shubhatid dunya kidan da anka ce man yattaqillaha ji Allahu makhrajan Allah zai sanya mishi makhrajan mafita min shubhatid dunya daga shubuhuhi na duniya wa min ghamaratil maut da kuma wato ghamarat magagin mutuwa kenan wa min shada'id yawmil qiyama da kuma wato shada'id na yawmil qiyama tsananin alqiyama to malam mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi in ka diba anan batu sai kawo bayani yace qala az-Zailai kenan Imam az-Zailai wani malami ne na hadisi wanda abin nan Zaila ina ganin yanki ne na kasar Somalia dai a yanzu nan dai za a kira shi Somalia malami ne na wanda ya takhrijin hadisi yace qala az-Zailai في تخريج الأحاديث والآثار يتشي ولنا حديثي رواه الثعلبي في تفسيره من طريق ابن وهب حدثنا عبد الله بن إسحاق حدثنا عمرو ابن الأشعث حدثنا سعيد بن راشد الحنفي حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند أن زيد بن أسلم أن عطاء عن ابن عباس قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله يجعل له مخرجا الطلاق يتم من شبهات الدنيا إلى آخره رواه الواحد في تفسير الوسيط من حديث أمر ابن الحسين حدثنا سعيد بن راشد عن عبد الله بن سعيد ورواه أبو نعيم في الحلية موقوفا على قتادة كنون أن يوري وايشكم موقوفي ذكره في ترجمته يتيتو قاشنون دي أنكاو انتهى يتيتو قلت سينتي انت شيخ مصطفى الأدبي وهو الأشبه وهو الأشبه شيني ما في داتي واكنا يضمنتو رواية لأكون قتادة ما حديثي بني لضعف الروايات المرفوعة saboda riwayoyin da an ka danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye suna da rauni kenan sai da mutu malam yana ganin ya inganta mawqufan ala qatada amma bai inganta ba marfu'an ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine dai abinda malam yake son ya ci to yanzu mu dawo cikin littafi yace wa qala ibn abbas ibn abbas ya ce radiyallahu anhuma an gane ko Allah ya ƙara yarda da shi da babansa wa alis sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin abinda ake nufi makhrajan yunjihi min kulli karbin fi dunya wal akhirah Allah zai tsiratar da shi daga kowace irin damuwa ta duniya da lahira was sahihu amma zance mafi inganci anna hadhihi al aya amma wannan aya ta haɗi kowa da kowa wa anna Allah shi Allah yaj'alu yana sanyawa li kulli muttaqin ga duk mai jin tsoron sa makhrajan min kulli ma ya diku Allah zai sun ya mishi makarajin mafita min kulli ma ya diku alaman layattaki dukkan abinda ma ya diku abinda yake kuntatawa alaman layattaki ga wanda bai jin tsoron Allah abinda ke damun wanda bai jin tsoron Allah sai zama mai tsoron Allah bai damun shi musiba guda wadda za ta bugun kafiri ko kuma mutumin da bai jin tsoron Allah ɗan ƙaramin musiba wadda da rikita ɗarinta sai su buga mai imani amma bai damuwa kamar yadda sha'ir yake cewa wa man takun quwwatul imani nasirahu kenan nasiratuhu ne fa a'damul amri hayyinun hina yastadimu wanda karfin imani yake taimakon shi babban musiba in ta buge shi sai kaga abu ne mai sauki shi yasa na abin da ake nufi makharaj sai kaga Allah ya sanya musu yarda da abin da Allah ya kaddara musu kuma su yi hakuri kuma sai Allah ya samu musu mafita ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يجي تو دان haka ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni la a'lamu ayatan na san wata aya law akhadha an-nasu biha da mutane sun yi riko da ita laka fatuhum da ta ishe su duk ta isa musu daga rikitin duniya wa man yattaqillaha kiran wannan aya wa ja'ala yaqra'uha wa yu'iduha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta ta kuma yana maimaita ta to wannan hadisi mai tahqiqi wanda littafin Sheikh Mustafa Al-Adawi sai kanon batu kadiba kasance da'if ibn Majah hadisi ne wanda bai inganta ba yana da rauni hadisi na 4220 wa gairuhu da kuma wani hinsa bi isnadin da'if yana da sanadi mai rauni wa huwa fi da'if al-jami' Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kawo wannan hadisi a cikin da'ifi na al-jami' hadisi na 6372 yace to amma tadyiqu rizqul atqiya amma kuntata arzikin masu tsoron Allah fa huwa shi wannan ma'adiqihi tare da kuntatawar wa qillati da karamcin sa ya atihim yana zo musu min haythu la ya'maluna ta inda ba sa tsammani wala yarjuna ba sa tsawar wato tsamma'a ba sa tsammaha wa taqlilihi kuma da Allah yake karanta musu arziki lutfun bihim Allah yana tausayawa ne zuwa gare su lutfun bihim wa lut wa rahmatun kuma rahama ce li yatawaffara hadhum fil akhirah don su samu babbar rabo a lahira wa yakhiffu wa yakhiffa hisabuhum kuma hisabi ya musu sauki musu tara maka su abinda ba su amfana da shi ba kuma ai musu hisabi akan shi wali taqilla awaiquhum kuma saboda taqilla tayi karamci awaiquhum matsalolin da ke kange su anil istighali da shagala bi maulahum an gane ko da da ubangijinsu Allah shine majibincin lamarin mu'min ne in abubuwan duniya sun kai ma yawa sai zaman to baka kula da addini irin yadda ya kamata in mulki ya maka yawa in baka yi anniya ba ko kuɗi su kai maka yawa ko aikin gwamnati babban matsayi in baka yi anniya ba waɗannan ababen sai su sakantar da kai daga irin yadda ya dace kai ibada to kinan Allah yana ba su kaɗan kaɗan ba mai yawa ba saboda kar dukiyar ta shigaltar da su wala yushghiluhum ar-rakha'u an gane ko kuma ko ko wala yushghiluhum ar-rakha'u kinan da kan kuma sauki ya shagaltar da su wasa'atu da kuma yalwa yalwa ta dukiya ko ta al'amuran rayuwa na sauki amma khuliqu lahu game da abinda an ka halicce su dan shi min at-ta'ati na da'a wal ibada da ibada kinan abinda an ka halicce su dan shi dan ibada kasu shagaltu da shi zuwa ga abinda an ka halitta dan su na duniya kinan an halicci duniya don mu ko an halicce mu don ibada kinan ya kamata mu shagalta da abin da an halicce mu don shi ibada bai dace mu shagalta da abin da an halitta don mu duniya an halicce ta ne don mu mu samu mu bauta ma Allah yace to wali hadha saboda wannan ne ikhtar al anbiya annabawa sun ka zaba wal awliya da waliyai na Allah ba waliyai na shaytan ba don Allah akwai waliyai na shaytan Allah ce faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa wasiddiquna da kuma siddiqai masu yawan gaskatawa kenan wanda martaba ta siddiqi bayan annabawa sun ka zabi alfaqra talauci alal gina akan wadata to ba mu sani ba cewa sun zabi talauci akan wadata ko yana nufin su matsayin talakawa suke domin akwai annabawan da Allah ya ba su mulki irin su annabi Suleiman kuma Allah ya ba su wadata an gane ko duk da yake annabi Suleiman wannan ya so ya shagaltar da shi yace faqala inni ahbabtu hubba alkhair an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab amma dai wannan bai musu tasiri ba to amma kuma cewa annaba sun zabi talauci akan wadata na ana rufin sun zabi ba ana rufin annabawa talakawa bane amma ana rufin su mutane ne waɗanda suna tare da wato karancin dukiya ake nufi shi da abin da ake nufi don akwai waɗanda suna aiki daga cikinsu kuma suna yin kiyo kuma suna samun gwargwadon abin da Allah subhanahu wata'ala ya so kuma sannan kuma ko sun samu wadata mai yawa to suna rabe ta ne ga bayan Allah in an kawo zakka ko an kawo wani abu sai su ba wato abin nan to da wannan ne ma zai fassara maka cewa ashe ganima da da in an tara ganima Allah ya turo wuta ta dauke ta wannan al'umma ce an ka halitta ma ita saboda kaga in an tara dukiya mai yawa babu can jihadi shi yasa in za a hita jihadi zaka ga za a ce wanda an ka ɗaura ma aure da amarya ana tunanin za a kai mai ita kai ya fita wanda yake na da taguwa ta kai ciki ya kai na wata tara ko goma haka to kai ya fita ma'ana duk wani mutum wanda adda wani abu wanda zai shagaltar da shi sai a ce kai ya fita saboda an san dukiya tana da ɗaukar hankali wato kwarai da gaske to wallahu ta'ala alam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 1106 malin ya ce fa'in ƙila idan an ka ce kai fa ƙala ta'ala ya ake Allah ce wa manya tawakkala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi suratul talaq aya ta uku ay man yattaqillah duk wanda ya ji tsoron Allah fi ma man yattaqi ay man yattaqi bihi duk wanda ya ji tsoro da al'amarin ubangiji fi ma na bahu kenan wanda ya ji tsoro bihi da ubangiji kenan ya ji tsoron ubangiji ko da al'amarin da ya san komai fi ma na bahu game da abin da ya sauko mishi kafahu Allah sai Allah ya isan masa sharra ma a hambahu sharra abin da ya dame shi wa qad ra'ayna kaseeran minan nas qala yace mun gani da yawa daga cikin mutane ya tawakkalu ala Allah ya dogara ga Allah fi ba'd umurihim a cikin sashen al'amuran su domin man to da an ka ce man kuma minan nasi ya ce to sai yanzu ya ce fi ba'd umurihim man tana ɗaukar ma'ana ta jam'i kuma annas tana ɗaukar ma'ana ta jam'i shi sa fi ba'd umurihim bai ce fi ba'd umurihi ba mun gani da yawa daga cikin mutane wanda yake dogara ga Allah a cikin sashen al'amuransa wa hawa'ijihim da kuma sashen bukatocinsu bai ce dukkan al'amura ba don saboda ɗan adam wani lokaci shi na apis gasa to ya ce to wala ya fihimullahu ta'ala hamma wala ya fihimullahu ta'ala hammaha Allah bai isan mishi ba da abin nan da ya dame shi na wannan bukatar da kuma al'amuran hammaha kinan al'umur wal hawa'ij ya ce to kunna za mu ce muhalun abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba annahu ya tawakkalu Allahi mutum ya dogara ga Allah haqqat tawakkul irin yadda ya cancanta a dogara ga Allah wala yakfihi hammahu Allah bai isa mishi ba abin da ya dame shi bal yace a a rubbama tana yiwa wato qaliqa ya damu wa dajira wato hankalin shi ya tashi ya damu kenan wastabta'a qada'a hajatihi sai ya ga bukatar shi ta yi jinkiri shine istabta'a daga albutu ne da ba'un da ta'un da alhamza kenan wato yaga abu yayi jinkiri istabta'a qada'a hajatihi sai ga bukatar shi ta yi jinkiri bata biya ba kenan bi qalbihi da zuciyarsa au bi lisanihi ko ya faɗi magana cikin zuciyarsa yace kai wanga al'amari dai an dai ce dai Allah shi nayi dai amma ni dai har yanzu naga abin nan koko kai abin nan dai bai yiwa bare in dangana au bi lisanihi koko da harshen shi ya faɗi magana na cewa bukatar shi ta yi jinkiri aidan fa fasala tawakkuluhu sai tawakkulin shi ya baci to wa ilaihi al-ishara shi yasa ma Allah ya ishara nuni bi qawlihi ta'ala da Allah ce inna Allah balighu wato amrihi ko inna Allah balighun amrah akwai kira'o'i daban-daban ɗalibin ilimi sai ya hattara dan wani in ya ji an karanta ba irin yadda sai ba sai ya zo ya ce shi kaza kaza kaza kaza ya kamata ɗaliban ilimi a yi hattara na inda an ka ce inna Allah balighun amrahu ko balighu amrihi idan muka duba hafsu ya karanta balighu amrihi kina Allah ya zartar da al'amarinsa balighun amrahu kuma kina Allah zai zartar da al'amarinsa domin ismul fa'il ya tura tanwini yana nufin zuwa gaba ko kuma balighun amrahu da balighun amrihi duka Allah ya zartar da al'amarinsa don mu dauke shi da ma'ana daya ko da balighun yana nuna zuwa gaba don abu ne har anya an kare Allah zai zartar da shi wannan kenan yace to ai nafizun hukmahu Allah zai zartar da hukuncinsa ya ce ya blugu ma yuriduhu Allah yana kai ga abin da yake so wala ya futuhu muradun ba wata bukata ko wani al'amari da zai kuce ma Allah wala ya ajuzuhu matlubun ba wata matlubun wani abin bukata ya ajuzuhu wanda ya buwaye Allah wa bi qawlihi ta'ala kuma da inda Allah ya ce zaka gane cewa ko wadanda suke sa ma'ana suke ganin jinkiri zaka gane cewa bayan da inna Allah balighun amri ko balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra Allah ya sanya mu komi gurgudu ai ja'ala li kulli shay'in min al-faqr wal ghina Allah ya sanya mu dukkan kowani al'amari min al-faqr na talauci wal ghina da wadata wal marad da rashin lafiya was sihhati da samun lafiya was shiddati da tsanani war rakha'i da kuma sauki wa nahwi zalika ajalan Allah ya sanya musu lokaci wa muntahan da iyaka yantahi ilaihi wanda suke karewa gare shi la ya taqaddamu anhu ba sa iya gabata wala ya ta'akharu kuma ba yayin jinkiri mutum da Allah ya sanya kinan ya kamata a ce mutum ya yi haƙuri sai Allah subhanahu wata'ala ya yi masa da wannan shi dai ne kenan wani lokacin sai ga mutum kamar ya yi tawakkulin to amma ya saba ma Allah ne ko kuma a'a in ka yi tawakkulin lokaci ne ake jira Allah subhanahu wata'ala zai yi koda lokacin ya yi tsawo mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1107 malam yace fa in qila idan aka ce qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wata'ala wallahi ya isna minal mahidi matan da sun ka yanke kauna minal mahidi daga haila kenan mahid ko lokacin haila ko wurin haila ko ko zamanin haila duk dai al-mahid to dama yin an ce mahid kin hailat to ai aikata hailat yana tare da lokaci kuma yana tare da wurin da ake hailat ba su iya rarrabuwa dole ne tare ku suke to min nisa'ikum daga cikin matan ku in irtabtum in kun yi shakka fa iddatuhunna thalathatu ashhurin iddasu wata uku ne an gane ko ya ce to allakahu Allah ya rataya an gane ko ko ya danganta hukuncin iddan mace bi shakkina da shakkanmu ya ce to ma'a anna iddata hunna zalika sawa tare da cewa idda su ko mun yi shakka ko mun yi shakka ba daidai ne wujida shakku minna wa wujida shakkuna shin mun yi an samu shakku daga gare mu amla ko ba haka ba na fata an fahimce malin yace kulna zamu ce al muradu bi shakk abinda ake nufi da shakka al jahl mun jahilta bi miqdari iddatil aisa musan gwargwadon idda al aisa ti mace da ta yanke kauna za ta ga haila wasaghirati da wadda kuma bata kai inda za ta ga haila ba wa inda ma allaqahu bihi Allah ya ranta ya wannan hukunci da shakkan mu li'annahu domin yadda al'amarin yake lamma nazala bayanu iddati zawatul aqra lokacin da bayanin mata masu idda bayanin iddan mata zawatul aqra masu qur'i kenan ko masu qar su ne wato masu ganin jini fi suratul baqara ya sauka a cikin suratul baqara qala ba'd as-sahaba sashin sahabbai radiyallahu anhum Allah ya kare yadda a gare su qad baqiya al-kibar was-sighar sai sun kace to ba san hukuncin al-kibar matan da girma ya kama su ba sa ganin haila su to ya za a yi da su wasu da mata ƙanana waɗanda ba su kai ganin haila ba la nadri kama iddatu hunna ba musan su idda su ba fa nazarat hadhihi al-aya wannan aya sai ta sabka ala hadha sabab akan wannan sababi falidhalika shi yasa ja'at sai wannan aya ta zo muqayyadatun an qayyada ta ko muqayyadatan bishakki wato sai an kai bayani cewa in kuna shakka wal jahri ko in ba ku sani ba to da wannan za mu ci ga cewa akwai matsaloli daban-daban masu muhimmanci ƙarshen wannan aya da ya kamata mu ƙara shine cewa nan wannan ya nuna cewa ashe mace wadda bata kai haila ba ana ya daura mata aure da nassi na alqur'ani domin ya ce wallahi ya islamin al-mahid bin nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahid da matar da basu taba haila ba to kenan da wannan ne malaman fiqh suke cewa koyo aka haifi mace ya halatta daura mata aure yau domin ba taba yin haila ba wannan kuma ana bayani ne na halaccin abu a shar'anci ba wai ana nufin a'a aje a iske mata ba ai ta daura musu aure yau aka haife su a'a in an yi a shar'anci ya halatta shi yasa ma mai mukhtasar zaka ya kawo cewa mutum na iya neman matar shi ta bashi sadakin shi idan ta shayar da matar da an ka daura mishi aure da ita kenan matar da aka haifa bata kai balaga ba bata kai wata shekara biyu ba kenan shayarwa tana mata tasiri sai ta shayar da ita nono don kishi sai ta haramta gare shi shi kenan sai ta biya shi kuɗin sadakin shi kawai to kaga wannan ya nuna cewa musulunci a cikin alkur'ani ne wannan ayat take amma wannan ba shi kin kawai mun ci ba a yi ta auren mata kankana ba tun daga matan da sun kafa daga aure su amma in wannan halin ya zo to ya halatta a shar'ance kuma su cewa manzo Allah sallallahu ya aure Aisha da shekara shidda an kai ta da shekara tara wai waɗannan athar ba su inganta ba ya abu yana cikin sahih bukhari muslim imam al-bayhaqi ya kawo shi littafin hadisi sun manya sun kai kusan guda nawa sun kawo shi sai a zo a ce abu inganta ba a ba cewa an kai ba ai ya aure Aisha to banda Aisha sauran matan duk da aure shi jawaru ya aure su to me matsala kuma Allah ya kyauta na kai waɗannan abubuwa sai an yi hattara da su sannan wannan yana da cikin da Allah ce in tabtum shi da cikin almafahim waɗanda ba a aiki da su domin sai in muna shakka to kaga zahiriya sai su ce in ana shakka wata uku ne matan da sun ka tsufa da waɗanda ba sa tsufa kenan wallahi lam yahidna sai an kai alhasfu fa iddatuhunna thalathatu ashhurin shi ma an gane ko shi yasa bai kawo shi ba su ma wata uku za su yi wannan zahiriya dole sai mun yi hattara da su ka san almafahim waɗanda ake aiki da su da kuma almafahim waɗanda ba a aiki da su mawani na i'tibar mafhum al-mukhalafa wanda babi ne mai faɗi cikin usul fiqh ya kamata ɗalibin ilimi ya fahimce shi ina fata an fahimta to wannan shi dai ne bayanin idda kuma yana da kyau ɗaliban ilimi mace wanda mijinta ya rasu da mace mai haila da wacce da mijinta ya sake ta da mace da an kai hul'i misali gashi nan dai abubuwa ne masu faɗi kwarai da gaske lokaci ba zai isa ba mu yi bayanin waɗannan abubuwa amma dai mun ɗan yi ishara wato zuwa gare su an gane ko wallahu ta'ala ba a'lam mace da mijinta ya mutu wata hudu da kwana goma mace mai ciki idan ta aihu mace da ba ta ganin jinin mace da ba ta ganin jini saboda ta tsoho ko karama wata uku shikenan haka ne ake tafiyar da al'amura mace da aka daura mata aure mijinta bai ba kai ta gidan shi ba ya sake ta bata da wata idda an huta ina fata an fahimta wallahu ta'ala alam eh mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 1108 malam yace fa in kira idan anka ce idza kanat al mutallaqa talaqan ba'inan idan mace wadda anka sake ta saki ba'inan wanda bai yiwa ta dawo ga miji kenan ba'inan shine daga abin nan ne ba na yabinu kenan ba uda wadda ta yi nisa ga mijinta ma'ana saki kamar na uku kenan to tajibu laha nafaqa ya zama to wajibi ne a bata abinci inda ba'd ulama a wajen wadansu malamai mace da mijinta mata saki uku kenan kafin ta kare idda ya zama wajibi ya ciyar da ita saboda mi saboda in an hankalta mu cewa in ba ta yi ta idda ba ai tana nan matsayin cin idda haƙƙin shi ne a kanta kenan ko ya ciyar da ita ko ba haka ba to duk da yake in ya sake ta saki na uku ai dole za ta bar gidan za ta zauna tare da shi gudan ka a zo a aikata banna a cigaba da zina tunda bai halatta ta dawo gare shi ba an gane ko duk da yake wasu mutane yanzu su ba ruwan su suna mata su ma saki yayi dubu kuma ana nan tare kullun shi saki mata ta yi to wannan zaman zina na suka yi shi yasa ƴaƴan da ake aihuwa ba su da wata wani tasiri a shari'a Allah ya kyauta to inda mutum saki mata ce saki na uku an gane ko saki ya kai uku an gane ko to fa ma fa'idatu qawlihi ta'ala min ni fa'idar to in ya zamanto saki na ɗaya ne da na biyu zaka ci gaba da ciyar da mace to amma waɗanda suke cewa idan mutum ya mace saki na uku me yasa ake cewa zai wajen wasu malamai suka cewa zai a bata abinci tun da magana ce ba dai ita ce ta jamhur ba saboda tana nan tana idda ne a ƙarƙashin aurensa sannan kuma a wannan lokaci bai da izinin ya ƙara aure in ta in mata hudu gare shi ya saki guda in tana idda bai da izinin ya ƙara aure sai ta ƙare sannan ya bar sannan kuma in ya mutu tana cikin wannan idda shi za ta gare shi ko ba za ta gare shi ba tunda tana cikin idda auren shi malamai suna ganin za ta gare shi wasu kuma suna ganin a'a tun da idda ta uku ci sai dai a jira idda amma ba za ta gare shi ba saboda tana cikin saki ne na uku ba matsayin mata shi wato take ba haƙƙi dai ne domin saki na uku idda ce haƙƙi ne na Allah ko maganganu dai na malamai to amma dai in dai saki na uku ne sai zama to babu nan can a ce dole za ta wato gade shi sai dai in saki na ɗaya ne ko biyu to wannan yace to wa in kunna ulati hamlin in dai mace da yake an saki saki uku wadansu malamai sun ce ana ba ta abinci kafin ta kare idda to fa ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fada Allah subhanahu wata'ala wa in kunna ulati hamlin in matan ku suna da ciki kun ka sake su fa anfiqu alaihinna ku ciyar da su inda inda zalikal qa'il a wajen wanda ya faɗi wannan magana ce mace ko saki na uku ne za a ciyar da ita to menene fa'idar kuma ya an ce in suna da ciki yace kulna za mu ci fa'idatuhu abinda a fa'idar shi Allah yutawahhamu ka asas amanin annahu cewa idan qalat muddatul hamli idan lokacin saki yayi tsawo lokacin ciki yayi tsawo ba'da talaki bayan saki hatta madat hatta wuce muddat muddata iddatil hamili hatta wuce lokacin da mace mai ciki take dauka saqatatin nafaqa sai da mun tufaduwa abin nan ta fadi wato ciyarwa ta fadi akan ta fa nafa zalikal waham sai Allah ya kore wannan zato bi kauri da yace an yaba ana ulatul ahmali ajruhunna an yadhana hamlahunna kinan mace mai ciki sai ta sauke cikin ta ma'ana nan yana magana ne akan halin wato waɗansu mata waɗanda zaka iske kenan murmukun ciki tsaya wata tara suka iske ciki ya tsaya wata ya kai wata shekara daya wanda ake ce ma shekara wata ma sai ce wuce shekara daya duk da kire babu aya da ta ce ga iya girman ciki wato tsawon lokacin ciki amma dai karamcin ciki malamai suka ce wata shida ne amma iya tsawon shi malamai ba su faɗa ba wasu suka ce shekara biyu wasu suka ce dai shekara hudu ina ganin ko shekara hudu ne da wata shida wanda shine da iya abin da an ka taɓa samu mace cikin ta ya kai shekara hudu da wata shida sannan ta haihi shi shesa waɗansu ka ce iya tsawo na ciki shine shekara wato abin nan ya kai shekara hudu da wata shida to ala iya ta halde babu nasi wannan za a aiki ne da abin da ya kasance ko an ka gani in an samu wanda ya wuce shekara hudu da wata shida sai a ɗauki shi ne mafi girma har a samu abin da ya fi shi akwai bayanai na malamai kwarai da gaske mas'ala ta gaba sai mas'ala ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tara malam ya ce fa in ƙila idan an ka ce kai fa ƙala huna ya aka Allah ce huna sai ya ji alallahu ba da usrin yusra da sannu Allah zai sanya ba da usrin bayan tsanani yusran sauki suratul talaq aya ta bakwai wa qala ta'ala Allah ce fi mawdhi'in akhar a wani wuri innama al-usri yusra tare da wato tsanani akwai sauki fa kaifa tawfiqu bainahuma ya zamu hada wannan tun nan ya ce bayan tsanani ne sauki zai zo nan kuma ya ce inna ma al usri tare suke yace to qulna zamu ce al muradu bi qawlihi ta'ala abinda ake nufi da fadar Allah subhanahu wata'ala ma'a da an kace ma'a ba'adahu ake nufi ana nufin bayan shi yace abinda ya samu ka ce ma'a tana nufin ba'ada yace li anna dhiddaini domin kishiyoyin abubuwa guda biyu la yastabi'ani ba sa haduwa to tunda an san ba sa haduwa kenan ana rufin dai zai zo bayan dai kai tsaye kamar dai tare suke ina fata an fahimci ni shine abin da ake nufi to yan uwa musulmi wannan dai shine na garin masalar da ya kamata mu karkare da da ita saboda lokaci yayi muna halin sa ya karatu sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya ba mu iko da dama za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh